أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na laraba yau muna sha takwas ga wata na shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 18 din watan biyar miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 64 a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah a sati da ya gabata ko kuma darasi da ya na ƙarshe mun tsaya a cikin gabata 36 a cikin ambatu bidiyoyin da suke da alaka da harakan mutuwa malam ya sannafa su ya yi su bangare-bangare tun daga bayani akan kahin mutuwa da abubuwan da ake bayan mutuwa da abubuwan da suke da alaka da harakan da ya shahi wanke gawa waɗanda addinin musulunci bai san da su ba amma mutane suna aikatawa wani yake cewa araftu sharra lali sharr na san ina ko kuma ina karantar abin da yake sharri ne ba dan in yi sharri ba ko kuma in ma wani sharri a litawaqqihi saboda an attaqiya in zamanto na nisanta ko kuma na kubuta daga shi saboda in ka san wannan abin hatsari ne kaga ba za ka ɗauki kanka ba ka je ka zuba a ciki kenan waɗannan abubuwa malam ya keɓance su daban tun da can ahkamul jana'iz sai ce wa bid'a hukumce-hukumcen da suke da alaƙa da gawa ƙarshe sai ce da bid'o'in da aka sa a wannan ɓangare saboda a nabbahar da musulmai kar da su aikata wani abin da ma an Allah bihi min sultan za mu tashi gabar da malam yake cewa alkafaru wal khuruju bil janazati bid'o'in da aka sa a cikin harakan likafani sannan kuma wal khuruju bil janazati da hutowa da gawa kenan doko ta huto da ita abinda yake da alaka da waɗannan abubuwa sune malam zai mana bayani kenan sai zamanto bid'a ta 37 malice naqlul mayyit ila amakin ba'idatin li dafnihi 'inda quburi salihin ka ahli albayt wa nahwihim naqlul mayyit naqlul mayyit za a ɗauki mutumin da ya mutu a ɗauke shi ila amakin ba'ida a kai shi wani wuri nesa lidafanihi don binne shi inda kuburi salihina sai a ce ai a wuri kaza akwai kabarurrukan mutanen kirki da haka dole sai an kai shi canza a binne shi ka ahalil baiti kamar misali ahalil baiti a ce ai akwai su a waje kaza da haka shi ma wani dole sai an kai shi waje kaza wa nahawihim da makamantansu ko kuma kaga wasu sun keɓance wa kansu wuri wanzu kamar anan kaga wuri ake yi sai mutane suke wance wa kansu wuri wannan sunan ajin tubarkalla ne yadda da cewa harakan da ya shahi a ce bangare kaza fami wane ne wannan shi bai da illa amma dai zamanto a ce an doki mutum daga inda ya mutu an tsillira an ta yi bulaguro da shi saboda tsillira an kashe waje kaza an binne shi wannan iya daga cikin bid'o'in da ma an zalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili akan yin haka ba bid'ata 38 qawlu ba'dihim innal mauta yatafakharuna fi quburihim bil akfan wasu daga cikin mutane a wajen su saboda wasu bidiyoyin anan zaka ji kai wata bakar alaka da ita wata baka taba baka ma taba jin tawin ba littafin ba to a wani wuri ake yin ta ba inda kake ba kai kamar da kai ma aka tabo wata sai ka ji hallau ta kuce ko kuma wannan kuna aikata ta a wannan wajen mali ce fadar wasu daga cikin mutane innal mauta wai waɗanda suka mutu ya tafaharuna suna ma junansu alfahari fi ƙuburihim a cikin kabarin su kashi jahilici yanzu a cikin kabari mutum a cikin kabari na ga wani alfahari alfahari mai zai wai a tsakanin su suna alfahari ga juna bil akfani da likkafanin da aka samu su kinan likkafanin ka ramu ramu ne sai ta kwara ma ana ta ku ji likkafanin shi ma kaza kaza kaza kaga wannan ai shirme ne ya fi quburihim bil akfani sannan kuma wa husniha da kyawun wannan likkafan da aka mushi ita sai rika alfari da ta ainihin likkafan na mai kyau ويعللون كنا ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك wai cewa su abinda suke cewa duk wanda ya zamanto a cikin likafanin shi akwai dana'a yani akwai wani kaskanci kenan ba likafanin kirkiwa ka mushi yu'ayirunahu wai yan wanda suke kwance tare da su da shi a makwantai guda za su riƙa kwara mai suna goranta mai kaji da kaji wanda kasa harka yan duniya ce wannan eh wanda dama su duk abinda ake haɗi ba da kaji arce ana so a hutu kumya komi a yi yadda mutane ba za su ce komi ba bayan da allah ya ce ba da'a bid'a ta 39 kitaba tusmil mayyiti wa annahu yashhadu shahadatayn wa asma'i ahli albayt alayhi musallam bi turbati alhusayn alayhi salam in wujidat wa ilqa'u dhalika fil kafan kitaba tusmil mayyit a rubuta sunan mutumin da ya mutu akan kabari ko kuma a cikin likafani wa annahu yashhadu shahadataini kuma da cewa yana shaidawa a rubuta sunan shi cewa ai wani dan wani yana mai shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne suwa suke wannan shaidai yan uwan shi suwa su rubuta a jikin a rubuta ko a jikin likawar ko a jikin kabarin cewa wani dan wani ne ya shaida da shahadatai da guda biyu gaba daya wa asma'i ahlul baiti kuma ba sai an ƙara ɗorawa da wasu sunayen muta a ahlul baiti iyalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bi turbatil husaini kuma za a je a nemo kabarin kasar a kasan kabarin husaini in wujidat in an same ta sannan kuma wa ilqa'u zalika fil kafani a dan watsa ita kasar ko kuma rubutun in ba ai ba a cikin likafani a rubuta a sa a cikin a cikin wannan a cikin likafanin shi wannan shi wannan suna yi saboda ita bid'a ba wani kaida gare ta ba ya kaidan bid'a kawai in ka an meki kafa kai ma ka dan kiskirin sai ka ce ai kaza shikenan in kana da mabiya da almajirai halas sai a dauka ai tai na'am ta yin shi'a ba akwai shi'a ɓarai su suka yi mafi yawa ai akwai abubuwa da za a gani wanda har ana ana irin wani sallan cika ciki da wani wane ne duka haraka yin shi'a ne amma da suna addini mutane ba sani ya kwaso kowanne kamar da za ka samu wasu a suna kallon wasu tashoshi a saman a saman satellite suna tsammanin tashoshin wa'azi ne shi kuma na yin shi'a ne akwai su kuma da yawa na dole sai an yi hankali har da hausa za ka ji ana ta fafatawa malik ya cewa gaba ta arba'in kitabatu du'a'in kitabatu du'a'in ala al-kafani a rubuta addu'a akan likafani Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma sabbithu Allahumma kaza akan mi akan likafani shi ba da bid'a ce kuma mafi yawanci suna alaka da ɗan shi'a kai wannan ma ta shi'a ce balice alaihi al-imamiyya kama fi miftah al-karama ɗan shi'a bangaren imamiyya suke da wannan kamar da ke cikin littafin mabudin karamomi miftahul karam maliki cewa gaba ta 40 tazyinul janazati a kawata jana'ib mana gawar a mata ado kamar zaka yan indiya suna yi a mata ado a sa wasu fular a sa wane ne a yi wannan yace alba'isu ala inkaril bid'i wanda yazo a cikin littafin alba'isu ala inkaril bid'i wal hawadisi li abi shama ya zo a cikin littafin da ya bayani akan inkarin bidoyi wasu zaka suna kawatawa sai an yi ado an nuna cewa da kaza kaza ne bid'a ta 42 hamlul i'lami amama aljanazati a dauki tuta amama aljanaza a gaban gawa an dauko gawa wasu kuma a gaba da tuta suna rike da rafo kala kala eh saboda a nuna wa duniya cewa yau ba yau ba lahiya bid'a ta 43 wad'u al'amamati ala al-khashaba sannan kuma akwai wanda suke dora rawani akan akan khashba akan iccen da aka binne mutuma ko kuma akan akaba wanda ake kira shi da suna makarar da aka dauko mutuma wanda kamar da ɗan shi'a suna haka da sauran wasu daga cikin yan bid'a maliki cewa yalhaqu aw yulhaqu bihi ana hadawa da wannan yake cewa at-turbush at-turbush shi kuma wani kalan kalan nadi ne kasan su a nadi akwai wanda muka doka kawai ajiya dora da zaka eh la sai wa irin wannan manyan malaman nan sai ga akwai nadi kala kala ya wanda kuma a ajiye suke haka kawai aka doka da ana dora to at-tarbush ghita'un lir-ra's yusna'u min nasijin wani wani kalan kamar kace hula ce kawai wata hula ce wata kalan hula ce ake yi sannan kuma wa iklilul arus akwai da kuma har irin irin kambe irin hular hula hula an wannan mai kira shi da suna hula ta angu al-arus angu zaka dora wannan mutumin da ya mutu wa kullu ma ya dullu ala shakhsiyatil mayyit da duwar abinda in aka nu aka yi shi zai nuna cewa fa wannan mutumin da ya mutu ba mutumin wasa bane eh ai ta abubuwa wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza gaba ta 44 hamlul akalil wal asi waz zuhuri wa suratil mayyit amama al janazati zaga suna rike da al'as da akakil duka nau'i ne na itace kalan itace wasu ke tsanwa ya ce shajarun da'ibul khudra al-khudra itace ya ce wadda kowane lokaci tsanwa ce shar al'as ya ce wa zuhuru ko wasu rike filar wa suratul mayyit wasu suna rike da hoton mutumin da ya mutu amma mal janaza ta suna tahiya a gaban gawan ana ana an dubu gawan su kuma suna gaba gaba ta 45 zabhul khirfani inda khurujil janazati tahta atabatil bab akwai wanda su ko bid'arsu zabhul khirfan shine za a yanka rago yaushe inda khurujil janazati daga lokacin daga misali gidanka ne daga an hudo gawar sai a yanka wannan ragon nan tahta karkashin atabatil bab a karkashin dangaraman dangaraman kohon gidan anan za a zo sai a yanka ragon malici wanda yana cikin littafin al'ibda fi mabari libtida'i ya daga cikin iya cikin littafin wani shehun malim ana kira shi da suna ali mahfu yake cewa wa atiqadu ba'dihim annahu idza lam yaf'al dhalika mata thalathatun min ahli ahli mayyit dole a yanka in ba a yanka kuma akwai matsala saboda mutum uku a cikin wannan gidan sai sun mutu kenan zai daga an hudda shi a dangara makohon ginin kuka zo kuka yanka rago shi kenan kun yanka mutuwan nan babu ba abin da zai zo amma ba haka ba mutum uku sun mutu a gidan daga cikin iyalai shi ɗin bidiyoyi ne yanzu inda ka misali inda ake wannan ɗin in ka je sai ka yi tsammani kawai baya yiwuwa in ba a yanka ba kawai matsala za a samu ko kuma ga ma'ana wasan ana wannan ba babu wanda ya sa ana yi mutane suna rayuwarsu bid'a ta 46 hamlul khubzi wal khilfani amama al janazati wa dhabhuha ba'da ad-dafn wa tafriquha ma'a al ma'a al khubzi shine hamlul khubzi wal khilfan wasu mutane za su rike rago ko abin yanka wasu su kwasu burodi amama al janaza suma a gaban gawan za su ta yi wa dhabhuha ba'da ad-dafn ana kammala binne wannan mutumin sai a yanka wannan dabbar wa tafriquha sannan kuma a rarraba ma mutane naban ma al-khubz tare da biredin nan wa duka iya daga cikin abubuwan da ake wanda gabata 47 i'tiqadu ba'dihim anna al-janazata idha kanat salihatan khaffa thaqluha ala hamiliha wa asra'at itiqadu ba'dhum wasunsu suna kudurta cewa annal janaza ta wai ita gawa idan kana salihatan in ta zama to gawa mutumin kirki khaffa thiqaluha yauninta yana zamantowa yar kadan kadan kenan shakwata za a jita in ta mutumin kirki ce kenan sai Allah lashi da cewa ko malaiku sun dauke shi ko makamancin wannan a ce ai gawan ma shakwat ala hamiliha ga wanda suka doka za su ji kan musu dauke wani abu wa asra'at kuma zai zai zamanto wajen damar samun gaugawa wajen kai wannan mutum inda za a binne shi wannan shi suna faɗin haka kenan daga an doke ka aka ji yau ne jigit sai a ce to wani ba lafiya wani ba lahiya bid'a ta 48 ikhraju sadaqati ma'al janaza a fuddo sadaka tare da gawa wannan bid'a kuma ana akwai ta za a huddo gawa tare da sadaka kuma wannan sadakar wasu yi sun yi ta za su yi masu gawan sallah kuma wanda zai sallar shi ma ya an bashi abin da za a bashi eh eh jika muku ake mana in kama gawa hudu sallah a wuri kenan kai ajiba da hudu ko su suna can suna cikin kunci kai kuma kana kana tunanin abu ka za samu za a yi za a yi harkoki saboda ni da ido na ga inda aka hudu gawa ana neman canjin jika goma gawa kuma a yanshi su ake yan samu canji an babba da abinda za a bayar su sai da aka samu kuma aka babba da tufa kai sallah ni dai musamman mene da dalili amma ni na ga haka da ido na ba labari ba ke ba tunda an hudu ta ana ina mai canjin jika goma shi kuma gawa tana aji ina asiri ubil janaza hadisi ya sha kashi lakiyaye إخراج الصدقة مع الجنازة مالت الاختيارات العلمية وكشاف القناع ومنه إسقاء ال ال ماذا؟ العرقسوس العرقسوس والليمون ونحوه sannan kuma bayan shi za a rika shayar da mutane a ciyar da su abinci wani kalan abinci sannan kuma a shayar da su lemu kamar da yana biki kamar kwana uku nan gaba ta 49 iltizamul bad'i fi hamlil janazati bil yamin a lokacin da aka kare sallah yanzu a dauki gawa to nan malai yace kaman ba laifi bane dauke ta daga dama amma iltizam kaman alazimci abin ya zama dole kawai haka da in kuma aka yi ba sabana haka nan an yi kuskure to wannan shi bid'a ne bid'a ta 50 hamlul janazati عشر خطوات من كل جانب من جوانبه من جوانبها الاربعه حمل الجنازه دوكان wannan gawar عشر خطوات ta kowane bangare ta kai tattaki guda goma min kulli janibin daga kowane bangare min jawanibiha al-arba'a daga kotanta guda hudu ayyukan ana tahiya na gaba sai yu baya na baya haye gaba haka zai ana ana musanya to duk inda ka kama a ce misali sai kai taki goma in kai taki goma nan nau zai ba kana taki arba'in to ƙarin bayani zuwa ga haka to wannan shi daga cikin bidiyo nan malai ya safke lamba ƙasa ya ce wasta dalla lizalika ba'adul fuqaha bi hadisi man hamala janazatan arba'ina khatwa kuffirat anhu arba'ina kabira wasu malaman fiqh sun kawo hujja akan yin haka kiran kai in ka rike kowane kotai kai goma goma an kada ya zama arba'in ko to in kai tattake 40 nan karan kana rike da gawa da kote guda hudu gaba daya to kai kuma akwai abin da za a maka na tukuici shine suka ce wai ya zo a cikin hadisi cewa wanda ya rike wanda ya dauki gawa 40 khatwa yayi taku 40 kuffirat anhu za ka za kankare mishi 40 kabira ayyuka manya manyan laifi da ya guda 40 za kankare mishi su tas daga wannan abin da yi malicin na kalahu a wannan hadisi malamai sun nakalto shi a cikin wani littafi kira shi da suna al-bahru ar-ra'iq sai ke cewa anil bid'i wa wa fi sharhi al-muniyya sannan kuma yake cewa rawahu abu abubakar an-najjad kama fi al-hashiya wa hakaza yatanaqaluhu ba'dhum an ba'd duna an yushiru ila halati al-hadisi malicin haka malaman suke wannan malami ya ciro shi dora cikin littafin shi wani ma ya dora cikin littafin shi malicin ba tare da suna nuni ba ila halatul hadisi akan yanayin hadisin wani irin hadisi ne malicin huwa la yasihu wannan hadisin bai inganta ba li'anna fihi ali ibn abi sara akwai wani mutum ake ana kira shi da suna ali ibn abi sara iya cikin mazajin da suka rawaito wannan hadisin shi kuma wannan mutum wa huwa da'if shi kuma rauni gare shi ba musamman magana shi wa hadha al hadisu mimma ankara alaihi yake cewa kama qala zahabiyu ya daga cikin hadisi wanda yake munkar kamar Imam Zahabi ya ambaci haka wa lidhalika ja'alnahu min mawdu'ati al-jami' as-saghir mal albani ya ce da haka ni da na zo cikin littafin aljami'u sagir ma na zuba shi a cikin hadisai wanda suke maudu'ai saboda hadisi ne wanda yake kwata-kwata bai da asali ya ce wa ma'a hada amma duk da haka fal hadisu la ya dullu ala hadhihi bid'a ya ce hadisin baya nuni akan wannan bid'a da suke wani kenan su ne suna yi ana ganin kai tattaki guda arba'in magana ta rage ta kare amma ta kowane bangare kaga shi kuma hadisin ta kawo tattaki arba'in kenan an ko ta ɗaya ma ka rike kai arba'in shi kenan to amma su ka'idarsu wai a kan ma a yarda cewa hadisin ya sami gindin zama ba ta bai sami gindin zama ba bid'a ta 51 al-ibta'u fi sayr biha nawa wajen tahiya da gawa sai a dauke ta a rika nawa to wannan nawa shi ma bai daga cikin abin da kawai dai ayi tahiya a cikin tsanaki yawa ayi tahiya cikin tsanaki amma dai a tsaya hankali ana tahiya wanda daga cikin bidiyoyi malike cewa alba'isu li abi shama as-safha al-151 wa wazad al-ma'ad fi hadi khair al-ibad wal amr bil ittiba'i na imam suyudi duka wannan wannan bidiyoyin an ambace su a ciki kenan wannan sun yi ishara akan cewa wannan abin bid'a ne sannan kuma abu na 52 at-tazahum 'ala an-na'sh shine mutane su yi cuncurun su zo kan kan kan ya kira shi da suna kan abinda ake dora gawa makara a yi cankwas a zuwa tsaya a zo a ta kowa da ba da abin da fahimta kamar so ake kowa sai dole kowa ya magana wani ya daga cikin abin da bai kamata ba kuma wanda saudiya tana faruwa haka yi mutum 100 ko 200 su yi magana wane ci kaza wane ci kaza wane ci kowa magana ko waɗanda su ne wakilan abin kawai su kawai kaza za a yi kawai ajiye aiki haka ko binne aka ta aka fara surutu wani dole mutum sai ya yi magana je tsaya gindin kawai da ku yi kaza ku ja kaza alhali shi kuma ba wakilin gawan ba ne bid'a ta hamsin da uku tarku liqtirabi min aljanazati akwai waɗanda su kuma al'adar su su kuma suna barin kusantar janaza gawa mana kowa bai so ya kusance ta akwai waɗanda su har kuɗi za su biya ku binne musu shi ku binne shi wannan ana samu lasiya mutane da suke jahilci ya musu katoto bid'a ta hamsin da hudu a tarkul insati fil janazati a barin shuru a cikin harakar janaza me yake nihi ma ce hazan nassu wannan nassin yashmalu raf'al aswati bi dhikri ya kumshi hatta da ɗaga murya da ake ta ɓangaren zikiri duka yana ciki ya cikin bidoyin da ba an zara Allah bizalika min sultan ba a san haka ba a cikin musulunci yanzu ne sai ce maka to an bata Allah ne bai da kyau an bata Allah ne mai kyau eh an yi ta umarni akan amte ambaci Allah ambaci Allah amma ka ambaci Allah inda aka umarce ka ba da radin kanka ba ba yau ba ni ko kai mu tsara ma kama ko kuma mu kirkiro ma kama a'a sai mu je mu gani an mutuwa ce a lokacin mazalla an yi mutuwa mazalla ya yi jeren abin sai mu yi jeren shi a haka nan tun da shi aka ce mallakar kallakun fi rasulullahi uswatun hasan aka ce mai koyi da shi sai zama to ga abubuwa na burjik duk bai ba kuma kai ka zo ka ce to kasan ne bai da kyau a ba wanda ci maka bai rage ya ishe shi rashin kyau ma kai mazalla bai ba tunda mazalla bai ba ba magana ta riga ta kare ba yawwa to shine malike cewa wannan tarkul insan aqiyin shuru fil janaza a cikin harakan gawa wanda ya kumshi haka raf'ul aswati bi dhikri malice kama fil faqrati ba'daha kamar yadda faqrar da zata zo zata zo bayan wannan zata yi magana akai sannan kuma wa tahaddusan nasi ba'dihim ma'a ba'din wa nahwi zalika sannan kuma da hira da mutane suke tsakanin su da juna ana binne koyo kuma ge ta caji eh ana ta harakokin rayuwa ana ta kurta ana ta lissahin wane ne wace ce kuma wannan barantana ma a yanzu an ɗauki wani haraka yanzu a makwantar ma aka ta yi da yawa daga cikin mutane suke surutun cewa ai ba a ma gawa addu'a a zo a tsaya akan gawa kowa yi wane ne wane ne sai ga akwai daga an shigo makwantar sai tsaya kawai sai ce fatiya kawai sai haka fatiya kawai ya koma kaga wannan ba haka ake rako gawa ba ba ka mushi adalci ba kuma zuwa za ka yi ka tsaya ka halarto da zuciyarka da ƙwaƙwalwarka ka ɗaga hannu ka yi addu'a a kan Allah ya mashi rahama haka ake yi amma ka zo gehe kana zaune kana tunanin duniyar ka kawai kai jira kake a ce fatiya kawai ka daka ka shafa shikenan kuma ka huto kana fada ai an iwa ne ne an yi wane ne an yi wane ne to wannan iya daga cikin abubuwan da ake wanda kuma bai kamata ba mutane su ta hira a makuntai amma babu laifi wani zai iya yin wa'azi ce wani wa'azi to jama'a kun ga wannan dimu wani ne tare muke da shi tare ake faɗa ake tashi yanzu gashi nan rayuwar shi ta zo ƙarshe da Allah gobe kai ne da Allah gobe ni ne da Allah kaza da Allah kaza ayi ma mutane nasihan da zuciyarsu zai kare manzala yana haka a cikin makwantai amma a zo a shiga hiran duniya ko a ta ɗaukan waya salula irin kaza kaza ina ya hakuri mun zo wannan muna makwantai yanzu ga ina zo a a wannan kaza kaza ne haka zaka ji ana hira ya da kyau a kiyaye ɗan abubuwa duka suna daga cikin abubuwan da bai kamata ba bid'a ta 55 al-jahru bil dhikri aw bi qira'ati al-qur'ani aw al-burdati aw dala'il al-khairati al-jahru bil dhikri a raka bayyana zikiri illa ilaha illallah a raka murya sama a ce an ɗauko wani mutum wanda ba dama ɗan ajin tuwar kalla ne ko ma wane da aka ɗauko baya halatta ya kana saboda bai daga cikin tsarin da addini karanta au bi qira'atil qur'ani ko kuma wasu zaka ji karatun qur'ani za su rike au alburda wasu za su karanta alburda au dala'ilil khairat wasu za su karanta dala'ilul khairat suna nan wake ne da wane ne wane ne duka azbi kowanne abu ce zarar an raka shi da alburda ana ga kamar wani cinyewa ne shi ko bida ne me yasa saboda ba wani dalilin addini da yake tabbatar da haka nan kuma waɗannan abubuwa ba duk lokacin da al'umma ta ba ma bid'a gaba me zai biyo baya dan ne sunna ce zai saboda duk inda aka raya bid'a sai an kashe wata sunna akan bacin ta in kuka kirkiri bid'a ɗari to kun kashe sunna ɗari ana tahiya in ɗiyanku suka isko sunna ɗari tuni wannan a mace suke su ga abinda suka iske kuna yi ba karatu ake ba kawai a malam wani ya ce malam wani ya ce shi kenan su mi za su yi su ma wasu ɗari biyu ko ɗari uku za su kashe a gaba in jikokinku suka zo an kashe sunna ɗari hudu an rayar da bid'a ɗari hudu yanzu aka gaba me zai biyu baya na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za a nema a rasa sai zama ta mutane kowa na malamin shi ke karewa kowa na baban shi da kakan shi da karewa ina na manzan Allah shi ke bai da gata dole shi ne matsala daga cikin matsalolin da bid'a yake da saboda shi za kuma ana rayawa ana karewa yanzu ka duba duwar abin da ake hamayyance bai tabbata addini ba in lokacin yin shi ka mutane suke da karkashashi da hamasa da nuna cewa wannan abin namu ne mu ne za mu tsaya mai abin da ya kamata a kai alhali manzala bai karantar da shi to sai a waye gari ina abin na manzan Allah sai a rasa shi me yasa saboda kowa na malamin shi ke karewa kowa wanda iske a garin su ke karewa yanzu misali ta yadda ake ta sunna da ake ce an zo da sabon addini an zo da wane ne me yasa ake wannan magana saboda an kashe sunnonin ne me aka raya akan batun su bid'a bid'a aka raya sai ga an bar wannan an kama wancan Allah kiyaye da aka shi yasa bid'a matsala gare ta a cikin al'umma duk inda ta sabka to wannan al'umma kuma sun gamu da wahala Allah kare mu malike cewa wannan bayani ya zo a cikin littafin al-ibda' da da iqtida'us sirat al-mustaqim da al-i'tisam na Imam Shatibi da wasu littafai makamantan wannan bid'a ta 56 al-dhikru khalf al-janazati bil jalalati aw al-burda aw al-dala'il ko kuma gawa ayo gabar ita yanzu daga bayan ta kuma sai a rika zikiri ana zikiri ana zikiri zikiri ko a karanta ita wannan bayan da malamin fara na jalala ko burda ko dala'ilu ko kuma wal asma'il husna ko kuma da kama sunan Allah maki masu kyawu هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام أي تهي كتير بدء أنا أتي كي سنة الله كشاء أتكار القرآن الله أتي سيبو تاريك أتي الله فهم تردمو shi kuma duk abin da aka mai yake cewa bid'a shine ka kirkiri wani abu da sunan addini alhali manzon Allah bai yi shi ba ba asalin sunan Allah ba ake duba a ana duba manzon Allah yayi shi anan tunda dukkan ibada da ka sani tana da wuri tana da lokaci tana da kaifiya tana da adadi dukkan wannan wahayi ya same su yanzu a cikin wani wata muke shawwal ko? yanzu ya kaje misali ka ta kasar saudiya ka ce bari ka je kai saboda baka son cunkoson jama'a yanzu ka aikin hajjin ka kai komai da komai ka je arfa ka tsaya ka yi wane ne kai wane ne aiki hajjin ka yi ba saudiya ka ta yi ba arfa ka tsaya ba ka yi arama na aikin hajji ka yi ihrami ka yi wane ne ai duka tabbata ko me yasa ba ta yi ba ba lokacin ta bane ko kuma ka ce a yanzu bari duba gani tun da raguna sun yi arfa bari in yanka layyata tun yanzu kaga bai yi ba to haka duk wani aikin ibada da ka san iya da lokacin shi iya da lokacin da aka mishi ko kuma ka ce kai satin sama gaskiya ina ga alamun akwai ayyuka da yawa a gabana yanzu abinda za a kawo shi kenan barin yi alwala in zo in yi sallar sati guda yana yiwa bai ba kuma ko kayan da bai amsa ba me yasa saboda ba lokacin ta bane to haka kuma adadin abu shi waɗannan wannan shine dabit din da ya kamata mutum ya kiyaye duk abin da wani ya saka lokacin da ya ce maka kai abin kaza na addini ya yarda ya mushi lokaci in addini ya mushi lokaci in ka saba wannan lokacin ba amsa ba in kuma bai mushi lokaci bai mushi lokaci ba to kuma ba wanda ya sai sa mushi lokaci sai a bar shi ami sai a bar shi a sake lokacin da ka dama kawai to haka kuma adadi ka ce misali sallar isha'i haba ku yanzu samari da kuke tsayuwa in ka ta hira ma kaɗai sai kai awa uku a tsaye da yanayi kuna hira da wani ka ce a ni yanzu abin da zan yi sallar isha'i raka a goma sha biyu zan yi allah ya amsa ya amsa me yasa saboda hudu aka ce kai kuma wani ba zai ce a mu lattija ne mun tsuha kaza kaza kaza kaza ya zo ce a ni yanzu bari rika yin rabi rabi hudu sai ya mai ta biyu sai ya biyu kaga shi ma allah bai amsa adadin da aka bada wannan adadin dole ka kiyaye shi sannan kuma kaifiya ya ake yin ta ya ake aiki na ibada dole wannan shi sai addini zai maka bayane shi misali yanzu misali akan sallah kaga tun daga kabbar al-harama ita ake fara yi ko kawai kana zuwa sai ka fara daga ruku idan ka taso sai ka ce to wannan ita ce kabbar al-harama bayan kai kabbar al-harama da kai je sujada kai dai ka komo ka ka tsaya ka saki kuma kai ta biyu ka komo ka ci gaba da karatu akan da sunan zaka yi raka'a ta biyu wasa ka ba wanda ya saka me yasa kaifiya ce ba haka nan bane ba yanayin da ake ake sallah ba haka ake ba daga to ko ka irin wannan sallah Allah ba roshi irin wannan sallah taka to wannan abubuwa duka dole sai mutum ya kiyaye su a lokacin da ake ibada ba ana magana ba akan ci a ai abin da ya karanta kaza ne ba shi ake magana ba shi kaza nan da ya karanta abu ne mai kyau iya nan a matsayin shi na mai kyau har Allah na duniya to amma waye ce a karanta shi anan kuma da manzala sallallahu alaihi wasallam ai an binne mutane a lokacin shi waye aka binne aka biyo bayan shi ana ta karatun qur'ani ko ana zikiri babu to da duk yanda mutane za su haɗu su ce a mu mun shar'anta kaza ko kuma kaza za a yi ko su suka yi su ne misali kaso gomiya tara da tara a cikin mutane kaso ɗaya ne misali ya ce musu a wannan abin bid'a ne to wallahi wannan kasan ɗaya shi yake kan daidai su waɗancan gomiya tara da tara duka ba daidai bane su ba a auna gaskiya ko karancinta da yawa ba auna gaskiya da yawa cewa ai wasu suka yi yawa shikenan Allah ma zai biyu saboda suka yi a babu wannan dole shi yasa ai ibadan ma da ai jarrabawa ce a cikin ta allazi khalaqa al-mauta wal hayata yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun jarrabawa ce duka sai aka yi ga sunna ga bid'a aga cewa kai hakuri ka tsaya kan sunna ko kuma bid'a zaka zaka kyasta kai gaba jarrabawa ne ga shirka ga tauhidi za ka tsaya kan tauhidi ko kuma za ka tsaya kana biye-biyen bokaye da sauransu dukkan ibtila'i ne jarrabawa ne ga halal ga haram jarrabawa ne a gaciya wanda za ka taba halal din za ka yi amfani ta ko kuma a kasa kuri za ka yi kaje ka shiga abin da yake haramun ne ga umarni ga hani ika za ka kai kaza bari kaza a gaciya za ka bari ko ba za ka bari ba ikaza kayi ko ba kayi ba duk waɗannan su ne ibtila'at ne to wannan wannan shi ma shi ne yana ɗaya daga cikin mafi mafi girman gaban da suke cikin wannan zaka mutum ya kiyaye duk abin da zaka yi da suna addini kaka ba kanka wahala duk in kai abu ba ba da suna da suna addini in wannan abin addinin bai zo da shi ba to duk yanda kake ga cewa abin nan kaman wani abu ne na daban ne wallahi wani abu Allah bai amshe shi ba wa ya faɗi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki kowane irin aiki ne babu umarninmu a kai in ji manzala sallallahu alaihi wasallam fa huwa raddun an bayyana maka abin yanzu a harakar rayuwa duk mun yarda mu kiyaye waɗannan ƙa'idodin amma a harakar addini ne mu yarda ba wakilin shugaban ƙasa ya isa yau ta magana babu babu ya mun shugaban ƙasa bai isa ba in kuma yayi to zai ji a jikin shi eh in tsigiya ne mai sauki ne sai an biyo ba da wasu uqubat to amma aka abin da yake addini da komi tsari aka aiko khairul bariyati sallallahu alaihi wasallama wanda yi kowa sai ka zo kawai haka na karka cin albasa da bakin shi ka ce ai ya ce ai kaza ko kuma a addini ne Allah addini addini ya wuce abin da mutum zai rika tattauna shi haka ba tare biduni ilmi ba tare da wani ilimi ba tare da dalili ba kuma idan kai haka wallahi kai kanji ala ne abin tausayi ne kai diya da zaka tada kura ka samu mabiya ana su goya maka baya abinda ake jiye maka kabarin ka da zaka je ka shiga waye ya mutu saboda mabiya aka kai aka binne su tare kai kadai zaka kai kai kadai zaka kai abin ne ka abin ne ka akwai kuma a cigaba da harkoki yanzu waɗannan maganganun da kai da irin ayyukan da ka aikata sai kuma a ɗora su a saman a mataci a tace su ma wafaka sunna wanda ya daidai da abin da ke karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne shi zai wuce duk abin da bai daidai wannan karantarwar ba wahala ce kuma wafa wanda ya saka naka ba wanda zai baka lada sai ya zamanto mutum Allah kiyaye ya zamanto daga cikin bangaren amilatun nasiba an yi aiki an gaji babu lada saboda ba wanda ya saka kamar kai ne ka zo ka ɗauki ka sa kanka wani aiki kuma kawai wani ya zo ka ce to a biya na kudin aiki na cewa saka daga an cewa saka kai da kanka kasancewa baka da mai baka da sakamako a wajen shi to duk wanda ya aikata bid'a ba zai samu lada ba in bai hankali sai zai samu zunubi saboda babu wanda ya sashi Allah rawa mu da bid'a maliki cewa bid'a ta 57 alqawlu khalfaha wasu kuma su biyo bayan gawa suna Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha ashhadu anna Allah yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamutu subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa'i wa qahara al ibada bil mauti wal fana haka za su za su daga wani wanda za su irin na kasashen larabawa da suka iya larabci suka jera larabcin suke wani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar za ka ce Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma mun shaida Allah shine wanda yuhyi wa yumiitu yake rayewa yake kashewa wa huwa hayyul la yamut Allah shi rayaye ne baya mutuwa subhanallahi subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa sarki ya tabbata ga wanda ya buwayu da da kudura da mana iko akan abu wal baqa sannan kuma da da wanzuwa wa ƙaharar ibada wanda ya buwayi bayi bilmauti da mutuwa saboda duk mulkin mutum sai ya mutu duk kudin shi sai ya mutu duk dangantakar shi sai ya mutu kaga an buwayi shi kenan ƙaharar ibada bilmauti wal fana mutuwa da ƙarewa sai a zo kan ba aika ba ya daga baka da labarin ka tun ana ga hoton ka har hoton ma ya bace a rasa shi a daga wani abu ne mara fa'ida nan gaba a tara garin da magaram kaf a ce wani dan wani a ce ba wanda ya san shi ba wanda taba gane shi sai da in yayi sa'a in ana yin lokacin da ya rayu misali yana da an san shi da sauransu wani a rika ce ai an mun ji kakannin mu suna hiran wani dan wani yanda muke ji labarin labarin ana ba da labarin kaza labarin kaza labarin kaza haka za a zo a waye gari Allah ta yauke mu da abin da ya kamata a lokacin da ya kamata kafin dama ta kure wa qahara al-ibada bil maut wal fana bid'a ta 58 as-siyah khalf al-janaza a rika ihu ana ƙara bayan gawa ana istaghfiru lahu yaghfiru Allahu lakum ku nema mushi gafara Allah zai gafarta muku haka wanda kai daga cikin abubuwan da ne ya mushi gafara dama ai abu ne sananne yawa amma a ji a rika ihu a biyu ba ana cewa ku nema mushi gafara Allah zai mu gafara wannan bid'a ce bid'a ta 59 shine a rika ihu da lafazi na al-fatiha inda al-mururi bi qabri ahad as-salihin duk in aka zo wucewa wajen kabarin wani managarcin bawa a ce ayan watiya can wajen sai ya sata akwai wani kabari kabarin wani wali ake cewa lokacin muna zuwa da kwal muna biyawa in kana da wata ƙarfin ka haka nasa musamman da kudin wake ɗaukar su layi a ce a yi fatiya a wajen duka yi daga cikin abubuwan da ake wanda musu don dalili wa bi mafariki tsoro haka kuma mabambanta hanyoyi kenan mararraban hanyoyi sun aka zo a rika duk inda aka zo aka ɗauko misali gawa aka zo wani madatsan wata hanya ko mararraba hanya nan masu ya tsaye an yi adda wanda ke daga cikin bida bida ta sattin ƙaunul mushahidi lil janazati a faɗar mutumin da ya ga gawa ya ce alhamdulillahi ladhi lam yaj'alni min as-sawadil muhtaram godiya ta tabbata ga Allah wanda bai sanya ni daga cikin dandazon jama'an da aka amshi ransu ba ita ma suna faɗi ita ma bid'a ce bid'a ta 61 i'tiqadu ba'dihim anna al-janazata idha kanat salihatan taqifu 'inda qabri al-wali 'inda 'inda al-mururi bihi 'ala ar-raghmi min hamiliha wasu na kudurta cewa wai annal janazar ita gawa idan kanat saliha in ta zama to nagartacciya taqifu inda qabril wali tana tsayawa daidai kabarin kowane wali aka zo wucewa inda al-mururi bihi a lokacin da aka zo wucewa da shi kiran gawa tana cikin kabarin ta aka zo wucewa da wani wali za ta tashi ta tsaya yace suka ce alar ragmi didda kin man min hamiliha ga suke dauke da ita amma dai wannan tsayuwar sai ta yi shi kuma ta bada jinjina ga shi wannan salihin bawa ko kuma waliyin nan wani shi daga cikin abin da suke kudurcewa bid'a ta 62 alqawlu 'inda ru'yatiha fadan cewa a lokacin da aka gagawa a ce haza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allahumma zidna imanan wa taslima an aya ce a cikin sura ahzabi aka eh aka mata kuskure wa kamar da tawba wasu in sun gagawa ta zuciya suna cewa wannan shi abin da Allah da manzai suka wani alƙawali Allah da manzo sun yi gaskiya Allahumma zidna imanin Allah ƙara mana imanin da mai kauya wa taslima bid'a ta 63 ittiba'ul mayyit yake cewa bi majmaratin a biyo a rakiyo a raka gawa da kaskon turaren wuta eh da kaskon turaren wuta ka abubuwan da ake da yawa ne abu na 64 at-tawafu bil janazati hawla al-adriha azo a rika tawafi ga ita wannan gawar nan hawla al-adriha a wajen a wajen kabarruka saboda har a yau da ake magana har a cikin kasar nan akwai da ake zo ana wadannan irin irin wadannan abubuwa a je kabarin mutum ta kewayawa dan irin su su su Sudan su Misra subhanallahi abin ba dama yanda dawafi yanda ake Ka'aba ake mata dawafi haka ake magabari dawafi a rika shafa ana shafa a jiki mutane su rika kangare takanas saboda su je gabarin wani wurare ne da cibi an kafa su a suna nan mutane sun tsara wannan abu a matsayin abin da za su rika takassub da shi neman kuɗi da haka duk wanda zai zo magana a kan cewa wannan abin babbe da asali addini to zai zama to abin tashi a rika nuna cewa baya son addini baya son mutanen kwarai baya son wani ne baya son wani ne at-tawafu bil janazati hawl al-adriha mala yake cewa gaba ta 56 ta 66 at-tawafu biha hawl al-bayt al-atiq sab'an akwai wanda su dauki gawa sai an kewaye dakin ka'aba da ita su bakwai sai kewa su bakwai dake kewayen da dake su bakwai na tawafi haka za a yi ma gawan sai an mata su bakwai al'ilamu bil janazati ala abuwabil masajidi shelantawa da kururuta mutuwa a ƙohon masallatai ya iya daga cikin bida mai ake ni gina ala abuwabil masajidi eh sanarwa to yanzu mutum mutu ba a sanarwa aiwa shi wancan da addini ya yarda shi ne wane ya mutu a mashi adda Allah mashi rahama ko ba mashi adda Allah mai rahama wane ya mutu za abin da shi gobe in an jima a wuri kaza a lokaci kaza wannan bai daga cikin sanar wanda yake haramun ne amma kawai a zo a mai da abin wani wani abu na rasmi wani a rika shelanta cewa wane wane ya mutu jama'a wane ya mutu saboda kamar a nuna mutane girman mutumin da ya mutu kuma da nuna cewa dole sai kowa ya san ya mutu da shelanta wanda ake da irin mai ake kira shi da suna sautin da ake sa an yi mutuwa muhammada ba ya ta yi saboda a san dai daga kajishin sai ka ce kaɓa lahiya wani mai yauni ya mutu kiyaye to wannan kenan shi ma da al'ilam kenan gurgudan hali dai a san yadda addini ba na bai wannan da shi ba kuma aka samu mutane za su binne gawa ba sai an yi ta wani shela ba ana ta wasu abubuwa yanzu ka duba wannan macen da imam muslim ya zo imam nawa ya zo da hadisin cikin riyadu salihin wadda take take share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karat taqumul masjid ta mutu manzon Allah bai san ta mutu ba sai da yaga shuru kwana biyu wai wacce lahiya aka ce ya rasulullahi ta mutu mun karanta hadisi na ga ana mun karanta shi a cikin darussa na farko farko kaga mazalla yana masallacin shi ne shi yake sallah amma bai san ta mutu kuma sahabbai suka ce ai ta mutu ya rasulullahi lokaci kaza an binne ta an mata kaza an mata kaza kuma mazalla yana ga yana shi yasa shi mawallafin littafin nan a daga cikin abubuwan da muka karanta daga farkon littafin akan wannan gaba yake bada umarnin cewa in ya mutu kar a hudi ma wasu mutane a wasu wurare cewa ya mutu a je a gama hidimar binne shi saboda yanzu a je a ce wani kaza kaza a ce ana jiran wani da kasa kaza sai ya ɗauko jirgi ya zo a kai ka aje ka cikin cikin kankara me hikima ciki matsala ce ku yi gauba ku kai ta ku binne ta in alheri ne alheri ka kuma ta jinkirin alheri in ko matsiya ce ya ce to aikin da ta aikata ne ku kai ku hada su ku kuma ku huta halas maliki cewa bid'a ta 66 al-i'lamu bil jalalati ala abwab al masajid sannan ta 67 idkhalul mayyit min babir rahma a shigo da mutumin da ya mutu daga wata kofa ana kiranta da suna babur rahma fil masjid al-aqsa a masallacin qudus sannan kuma wad'uhu a ajje shi bainal babi tsakanin wannan kofa wa sakhra da wani dutse da yake nan sannan kuma wa ijtima'u ba'd al-mashayikh yaqra'una ba'd al-azkari sai a samu wasu lattijawan malamai su zo su tsaya kan gawan su ta karanta wasu azkar ba a san wannan shi daga cikin bid'a kina wanda ake a can bid'a ta 68 ar-ratha aw ar-ritha'u inda hudur al-janazati fil masjid bi ma'ana yi ayi akwai abin da ake ake kira shi da suna zube da ake yi kaman yana kama da waƙe ba waƙe bane ba kaman kalmomi na yabo ga mutumin da ya mutu fil masjidi a masallaci qabla salati alaiha kayan a mushi a mushi a mushi wannan su ne suke yi idan aka zo misali ana jira za a hudu gawa sai kawai ya mamale tashi da mai kuru ga wani wani ai kaza kaza kaza kaza gare mai kawa ibrahim gare mai kawo mushi ya gare mai haka kowa sai ya wani albarkacin bakin shi kuma kowa ya tashi yabo ne zai nan ma na yi a turance to iko Allah ya yi aiki kaza ya yi eh ai tayaban shi kuma wasu abubuwan ƙarya ne ba iyi wasu abubuwan ba daidai ba haka nan bane eh eh ba wadda hedi ai ta kirkiri ta kwana ta kwana ana ka abubuwan da to koda yayi wannan ambata abun ba wani wani abu bane wanda addini yake yake shajja'a shi duk da cewa akwai maganar da makaranta a baya ta ma abinda kuka ba da shaida a kai shi shine shaida har a wajen Allah amma ya zama to shaidan gaskiya ne ba ce wane ya rasu ce Allah mushiga Allah mushiga fara mutumin arziki a ba zo a jeru ba a ajiye mutane a masallaci wanda ya tashi doki abin magana yayin magana kare wanda ya doka wanda wannan bai daga ciki kai wannan kuma ai Allah kiyaye a ce wannan ai da kekke ne a bangaren yana kula da demokradiyya ya tsaya tsayin daga wanda bai kamata ba gaskiya kawai ya mutu ya mutu ku kyale shi a haka nan kyale shi afba ila ma kaddama shi da ya kwararu ya tafi zuwa ga abin da ya gata musulmi ne ku yi adda Allah mashi rahama ayyukan shi na alheri a ubangiji su wani alkinta mashi su abin da ya na ba daidai Allah ya he mashi eh amma ku zo ku tsaya kan shi gaskiya irin wannan ko mutum yana ciki ya kamata ya bayanin ta in na mutuwa ya abubuwa kaza da kaza da ake in kuma kuka yi kuka sani akan ku ba kaina ba ai duka iya daga cikin can da aka hana kururuwan kukan mutuwa duka ai kamar irin wannan din ne shi ma can nuna za a yi kamar ba lahiya ko kaza kaza shi ma wannan irin shi ne ake ai ta hudin masu maganganu na jahilci a gano maganganu jahilci ne ta ya mutu kuna hidan wai yana kula da demokuraɗiyya to irin wannan malaka cewa qabla salati alaiha kahin a mata sallah au ba'da au ba'daha ko ko bayan an mata sallah yace wa qabla raf'iha wani lokaci ana yi kahin a daga gawa akai abin ne ta au aqiba dafnal mayyit inda alqabr ko kuma ana yi wasu suna yin ta bayan an kare binne gawa a makwantai sai a tsaya a yi ta wannan yabon nan bid'a ta 69 ita ce iltizamu hamlil janazati ala sayyara bi ma'ana alazimci dokan gawa a cikin a cikin mota a ce kowace gawa in za a kai ta kawai a cikin a cikin mota za a kai ta wannan bid'a ne bara ba ba jehi jehi ba ko katare kawai ya zama kawai ya zama wani wani dole to wannan ya zama dole na wannan shine abin da ake magana iltizam alazimci dokan gawa a cikin mota sannan kuma wa tashyi'uha da raka ta ala sayyarati a cikin mota ko a cikin mota shi a cikin haka za a yi har ka ga watakila ana lasima an kare binnewa ko rige-rige ake a zo a komo inda gidan da aka yi mutuwa can za ku tsaye kuma sha'adda kuma shi ku ɗauki lokaci in ka kare ka taya ka in na kare in taya ta amma sai ga abin kamar kana ta fatiya fatiya wadda shi kenan an kare kuma yiwu sai a kwasa hallo a zo a yi ɗan tsamu hallo nan ma a yi wasu fatiya allah ya wasu wallahi wani aikin sai ka rasa waya ke ƙirƙiro shi kawai an tashi an ga ana wani abu an rasa wawa ne wani ne shi kai su bidiyon da ake ana waye waye ƙirƙiro su ba addini ba ne ba haka kawai gaba ta 70 hamlu ba'dil amwati ala arabatil midfa daukan wasu daga cikin waɗanda suka mutu akan akan kura wanda ake turawa a saman shi za kai abin ne shi ya zama to kowane lokaci abin da aka sake da babu wata larura babu wani bukatar haka na a su ba za a ɗauke shi ba wanda kuma wasu ƙasashe ana yi da suna an waye ko an ci gaba sai na ɗora shi kawai a rika sha ko ana tura ba a ɗauka ba hamlul jana'i ka ɗaukanta su a wurin su ba yi wani sha bida ne tunda addini mai ke karantarwa kan ɗoka sannan kuma akwai ladan da aka aka aka ajiye aka yi tarabi ga mutumin da suka yi wannan hidimar suka kai suka binne shi suka suka yi sallah kan shi sai gaba sai ma yake cewa abin da ke da alaka da sallah as-salatu alaiha bid'o'in da suke da alaka da sallah sallan gawa kenan sai zama to gaba na 71 yace as-salatu ala janaizil muslimin alladhina matu fi aqtaril ardi salatal ghaib ba'da al-ghurub min kulli yawm ka je to bid'a kuma a wasu wurare sallar gawa ga janaiza ta musulmai alladhina matu fi aqtaril ardi suka mutu a ko ina a cikin duniya sai a wasu salatul ghaib ba'da al-ghurubi fi kulli yawmin bayan haduwar rana a kowace rana yanzu sai a ce kai aka zo kai a sallar magriba sai an yi sallar gawa ta wace ce muka yi ta musulman da suka mutu a wannan wurin a duniya gaba daya wannan shafi da ne gawa ta 72 as-salatu ala al-ghaibi ma'a al-ilmi annahu sulliya alayhi fi mawdinihi yin sallah sallan salatul ghaib amma mutun sallan gawa ta kasancewar bai bukka inda ya mutu ya ya mutu a wani waje ma'al ilimi tare da ilimin cewa annahu sulli alaihi fi mawdini an mushi sallah inda aka binne shi to ba bukatar sai kun salatul ghaib gaba ta 73 qawlu ba'dihim inda salati alaiha fadar da wasu suke a lokacin da aka zo sallah akan gawa sai su rika cewa subhana man qahara ibadahu bil maut sarki ya tabbata ga wanda ya buwayi bayi da mutuwa wa subhanal hayy alladhi la yamut tsarki ya tabbata ga rayayyen da baya mutuwa kai wannan lafuzar ne masu kyau kuma haka nan ne amma kuma wace ka faɗi a wannan wurin babu da ka ya zama to bid'a bid'a ta 74 naz'un na'alaini 'inda salati 'alayha hudda takalmi kowane lokaci in zai sallan gawa sai ka hudda takalmin ka bid'a ce walau lam yakun fihima najasatun zahiratun ko da babu wata najasa bayyananna sai ga mutum sai ya cire takalmin shi summa alwuqufu alaihima summa alwuqufu alaihima sannan mutum ya cire takalmin shi kenan sai ya tsaya kai wannan baya halatta in aka zo sallar gawa akwai damar da za ka yi sallar takalminka sai ka sallar takalminka kuma da sai suna nan masu yawa a nan a cikin karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sallar takalmi wani abu ne wanda addini ya san shi hadisai sun wuce a lissafa manzon sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ahyanan yana yin takalmi shi sallar farillan ba wani lokaci kuma yana ba takalmi to sallar gawa babu lahi mutum zai iya yin takalmi kuma kaga alhamdulillah karantar sunna yau da gobe abubuwa duka suna nan suna suna canzawa bid'a ta 75 wuquful imami tsayuwar liman inda wasdir rajul ya tsaya tsakiyar namiji wa sadril mar'a ita kuma macen zaman sallah ya tsaya daidai kirjin ta kaga wannan sabani abin da aka sani a cikin mas'ala ta 73 ne yawa bid'a ta 76 qira'atu du'a al-istiftah akai Allahu akbar na kabbaran na kabbaran da farko da akai na sallar gawa sai wasu su karanta addu'ar bude sallah ba a karanta addu'ar bude sallah ana gaba ta bid'a ta 77 ar-raghbatu an qira'ati an qira'ati al-fatihati wa suratin ma'aha kin karanta fatiha da sura tare da ita ya daga cikin bid'o'in da ake a wajen sallah kenan zaka karanta za karanta fatiha a lokacin da aka zo sallar gawa wanda raka a farko da abin da aka sake kenan sannan kuma da karatun suran ma kabbara ta biyu in so sai ayi salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku sai ayi addu'a ga gawa kabbara ta hudu ayi addu'a ga gawa da sauran suka riga gidan gaskiya a bid'a ta 78 ar-raghbatu 'ala at-taslimi fiha kin yin sallama a sallar gawa ana sallama eh yanda ake sallama zaka sallamce sallah haka zaka sallama gaba ta 79 qaulul ba'd aqiba as-salati 'alayha bi sautin murtafi'in fadar wasu daga cikin mutane bayan kare sallar gawa da sauti madaukaki sai a ce ma tashhaduna fihi ya jama'a me kuke shaidawa akan wannan mutumin da ya mutu fayakul hadiruna kadhalika sai masu masu masu kenan sai su ce kana min salihina iya daga cikin mutanen kirki da wasu maganganu makamantan wannan wanda kai daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye su a halin da aka zo a cikin alaka da abin da ya shahi jana'iza wani abubuwan suna da yawa mala albani haidi taro su wajen kusan 200 da wani abu suna za mu karanta da izinin allah sai karatun gobe insha Allah kenan wannan zai zama to karshen darasi na na 74 sai darasi na 75 a gobe insha Allah sai mu tashi akan bidiyoyin da ake wajen binne gawa sannan kuma abin da yake biyo bayan haka nan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله